ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال مالك أليس كذلك؟ وكذلك البقر والجواميس imam malik ya ce kamar yadda aka yi bayani ya gabata kazalika kamar yadda bayani ya gabata albakaru shanu wal jawamis shanu ne jamus aljawamis jam'u jamus wal jamus nau'un min anwa'il bakar alaysa kazalik saboda mu abin da muke ce ma jamus can daban da abin da kuke ce ma jamus a nan eh amma daga bayani kamar wanda kuke faɗa ɗin shine don suka yi bayani shi yana da kaho ne guda ɗaya akan goshin shi amma nau'i ne cikin nau'o'in sa to sai imam malik ya ce tujma'u fi sadaqati ala rabbiha shanun in ba su kai nisabi ba jamusin ba su kai nisabi ba amma in an hada su baki ɗaya za su kai nisabi ya ce za a hada su don abu ɗaya ne wa ƙala imam malik ya ce inna ma hiya kulluha ya ce ai dukansu nau'i ɗaya ne fa in kanat albaqaru hiya aktsaru min aljawamis to yaya za a cire zakkan in an hada su haka sai ce in shanun sun fi yawa da jamusu ɗin wala ta jibu ala rabbiha illa bakaratun wahida yana da shanu yana da jamus kuma dukansu aka hada za a fitar da zakkansu kuma abinda zakkan ta wajabta abu ɗaya ne illa bakaratun wahida za a ci da sa ɗaya فليأخذ من البقر صدقته صدقتهما to sai a cire zakat cikin shanu cikin ya cire sa an fahimta saboda me saboda shanu su suka fi yawa sa ita tafiya ciki wa in kanat jawamis akthar in kuma jawamis din su suka fi yawa falyakhudh minha sai a cire zakkan cikin wanda ya fi yawa ana fahimta imamu malik to sai aka ce in duka kuma suka zo daidai fa fa'in istawat in suka zamo daidai wannan adadin shi kaza wannan adadin shi kaza duk su zamo daidai kuma za a fitar da zakka kowanne ko ya kai nisabi fal ya min ayyatihi ma sha'a in ya ga dama ya cire cikin albakar in ya ga dama ya cire cikin aljamus fa idza wajabat fi zalika sadaqa su duka sinfani jami'a in ya zamana wannan ya kai nisabi wannan nisabi sai a cire zakka cikin sa a cire kuma a cikin jamus shi ne mana su duka sinfani jami'an an fahimci wannan imam malik yana tafiya ne filla filla dalla dalla yana bayani ai qala yahya qala maliku imam malik yace man afada mashiyatan min ibilin أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها mutum aka ba shi kyautar shanu ko tumakai ko awakai ko raguna aka ba shi kyauta ko ya ci ya gada a fada ke ya ce babu zakka a cikin wannan abin da ya same su yanzu yanzu din a take wayo illa an ya kuna lahu qablaha nisabu mashiyatin sai dai kafin a baka kyauta ɗin ko ka ci gadin kana da timakai ko awakai ko raguna ko menene wanda suke sun kai zakka to wannan da ya zo ya za ka yi sai ka hada a cikin dukiyarka ba za ka ce shi ma za ka yi mishi shekararsa daban ba wani sabu ma ta jibu fihi sadakatu ya ce nisabin da zakka ke wajaba a ciki imma hamsu zaudin minal ibili rakuma guda biyar wa imma salasuna bakaratan ko shanu guda talatin wa imma arba'una sha ko menene sha eh tumaki da awaki shatun aslul mas'ala قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين الضأن يطلق على خروف وأنثاه والمعز يطلق على التيس وأنثاه معنى أكتي الضأن راغو كينان دا تنكيا أكتي المعز بسورو كينان دا أكويا تو أما دكا سكوبا يصدق عليهم عليها الشات يا بتو فيلي don ya ce minal ba'ani isnain to ya ce isnain din nan namiji da mace kenan amma an ce musu ba'an to ba'an din sai ya duku ala sai a ce rago kenan ko to ta matar rago mai sunanta tunkiya to amma duk an ba su suna daya wa minal bakari wa minal ma'azi isnain menene al ma'az wa minal ma'azi isnain المعز يصدق على الذكر والأنثى to shine bunsuru da akuya amma duk ana ce musu ma'az su duka kuma ana ce da su shiya sha fa idza kana lirrajuli khamsu zawdin min al-ibli in mutun na da rakumma guda biyar aw 30 baqaratan ko shanu talatin. au arba'una shatan ko kananan dabbobi awakai kenan da tumakai guda arba'in summa afada ilaiha ibilan au bakaran au ganaman yana da nisabin rakuma guda biyar shi ya samu kuma rakumi ɗaya kara ko biyu ko uku ko biyar ko ko yana da shanu guda talatin sai ya samu wani ya kara ko yana da tumakai guda arba'in shi ya samu wani kyauta ko gado ya kara dama ai yana da nisabi sa'an nan ya samu waɗannan bishtira'in au hibatin au mirasi ko saya yayi ko kyauta aka bashi ko gada yayi fa innahu yusaddiquha ma'a mashiyatihi hina yusaddiquha aka ce sai ya hada da dukiyarsa da yake da ita da dabbobin da yake da su in shekarar su ta kai a fitar da zakka to sai a hada da wanda aka gada ko aka saya ko aka samu a kyauta din nisabin su ɗaya kenan sai a cire ba za a ce da ina da dabbobi sun kai nisabi yau na samu wa'yansu na saya ko na gada ko an ba da kyauta to shi kenan sai a ce waɗanda nake da su tuntuni ɗin shekarar su ta kai a cire waɗannan su kuma a yi musu shekarar su daban a'a ba haka bane kana samu dama ai kana da wani in ba haka ba dukiya kana da kuɗi ba kasuwanci kake yi ba ba karuwa yake yi ba tsora gobe shekara ta cika ka fitar da zakka sai ka yi kasuwanci ka ci riba miliyoyi wanda suka fi abin da ke akwai ma to ya za ka yi za me sai a hada sai a fitar da zakkansu wa illam yahul alal fa'idati haulu kaji ku ko da abin da ka samu ka samu din shekara shekara shekara bata cika ba wannan abin bai samu shekara ba amma tun da asalin dukiyarka ta samu shekara wannan da ka samu yana bin wannan dukiyar tana bin asalin ne sai a hada su a fitar da zakka wa in kana ma afada min al-mashiyati ila mashiyatihi qad suddiqat qabla an yashtariha bi yawmin wahid to sai ma malai ka wata matsala kuma mai ban mamaki mai wahala yace kana da dabbobi yau shekarar su ta cika shi ka fitar da zakka wani shekara ta kai sai ka fitar da zakka ba ka fitar da zakkansu ba to sai wani ya zo ya saye su a wajenka sai ka sayar mishi shi ma ya ya kara da me dukiyarsa wannan dukiyar tasa kuma gobe za su cika shekara su fitar da zakka ya za a yi sai a ce dukiya ɗaya an fitar musu zakka biyu kenan باعتبار المالك او باعتبار المال يا مالك اي saboda dukiya ɗaya ce amma masu mallakar daban-daban ne wannan dukiyarsa ce ya fitar da zakka yana gaba fitar da zakka shi ka zo ka saya ka ba shi kuɗi ka ɗebe su ka tafi kai kuma ka je ka kara cikin dukiyarka kai kuma dukiyar ta ka shekara ta kai gobe shekara za ta cika ka fitar da zakka to wannan dukiyar da ka saya za ka kara cikin asalin dukiyarka gobe ita ma ka fitar mata zakka an fahimta imamu malik kenan duk malamai sai sun jinjina masa saboda hangen nesa da tsinkaya da fahimta da haske na ilimi da allah ya bashi أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال يحيى قال مالك سيتي wannan magana da muka yi zai kawo misali ya kara bayyana mana yadda matsalar take wa inna ma masalu zalika ya ce misalin wannan maganar da muka yi masalul warik ka ce misali ne na kudi tsabar dukiya kudi yuzakkihar rajulu ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا mutum yana da kuɗi kana da kuɗi sai ka fitar da zakkan kuɗinka yau wannan kuɗin da ka fitar da zakka sai kuma yau sai ka ɗauki kuɗin ka sai haja wajen wani ka ba shi kuɗin ka ɗebo haja ka kawo gidanka ba haka bane ba biha min rajulin akhar ardan wa qad wajabat alaihi fi ardihi zalika wannan dukiyar da ka saya din kai kuma zakata wajaba a kanka iza ba'ahu saboda imamu malik shi wajensa urudu tijara ka abin da ka sai ka ajiye ba a saya ba shekara ɗaya sai ran da ka sayar rannan zaka cire zakka asalin imamu malik kenan ko da yake su malamai sun ce a'a ba urudu tijara supermarket ba fa kaman gonaki filaye gidaje abubuwan lokaci ke zuwa ana sayan su sai ce zaka bar su shekara ɗaya biyu uku hudu sai kasuwa ta tashi sai ka sayar to za ka fitar da zakka shekara biyar ne ko shekara ɗaya shekara ɗaya a wajen imamu malik yaya to shekara ɗaya za ka cire a wanda suka ce ko shekara sai ka yi lissafi ka cire fa ba dukiyar ka bace ba eh ba malikiya hukumi ba da kuna bin malikiya haida ba abin da za ku kama ba ke kuna bin sauki ne inda kuka ga kun samu abin da kuke so sai ku bi malikiya inda ya hadu da abin da ba ku so sai ku kauce eh ba maliku kenan kuke ko tatabbu'ur rukhas shi yasa ko mazhabi aka ce to zaka bi mazhabi in kana in akwai mazhabin da kake bi ba wanda ya hana ka to sai ka bi shi haka tukatihi ke dauko to me aka hana ta tabbu'ur rukhas kana bin mazhabin malikiya sai ga wata matsalar ta yi ma wahala ba za ka iya dauka ba ta shafi dukiyar ko na sai ga mazhabin shafi'iyya ya fi sauki a wannan matsalar sai ka zama ba shafi'i ana na wata matsala kuma ta zo kaga mazhabin anaf ya fi sauki sai ka koma mazhabin anaf ana na wata matsala kuma ga shafiya mazabin hanabila sun sauki shi ne ta tabbu'un ruhas shi aka hana wannan ba gaskiya kake bi ba ke maslahan kanka kake duba an fahimta hada ma'ana ta tabbu'un ruhas eh duk yana faruwa ne abin da ya danganci dukiya abin da ya danganci dukiya da abin da ya danganci auratayya da duk abin da dan adam yake ganin maslaharsa shi da'ima ya fi son maslaharsa da maslahar shari'a ko maslahar addini eh in aka fa bayyana wannan kuma kowa zai kusa yin kwalla ko hawaye abin da ake tafiya kenan kowa maslaharsa ta fi mishi da maslahar addini in kaga kana kare maslahar addini ya dace da maslahar ka je kai kanka amma in maslahar addini ne kadai a'a da wahala ka yadda kai ko ka ji daɗi saukin yi eh misalai na da yawa misalai suna da yawa misalai suna da yawa mun ba da misali muka ce wannan addinin bai zo maka ba fa sai da wa'in suka sadaukar da jininsu lafiyarsu dukiyarsu aje yaki aje jihadi saboda me saboda addinin musulunci ya zo kano ka zama musulmi ka shiga aljanna ba haka bane ba abin da suka yi kenan an kashe wani an yanke hancin wani an sare wani an kashe matan ba abin da bai faru ba ba abin da ya dame su lokacin ya za a yi mutane su shiga musulunci haka sai na ali ya ce mu muna yakan su ne don su shiga musulunci su zama zamo ɗaya ta mu da su daidai wa daida ɗaya muke ka taɓa ni kyakkyawan niyyar saboda wannan to kai kuma sai aka ce ka taimaka ma wannan addinin ka daina waɗansu abubuwa na ji da kai da girman kai da al'adu ka ba addinin goyon baya ya samu karbuwa wajen kowa to sai aka ce mi yaya da wahala ko da wahala ko matsala mai sauki aka ce ka sassauto ku zauna lafiya gaskiya ne yana da wahala ka yana ji da kanka shari'a zai ce ai ita ce ta biyu a gidan ita ma tana da haƙƙi kai ma ka kula mata da haƙƙinta to yaushe za ka sauko da wannan ji da kai da girman kai sai aka ce akwai hanyoyin da ake gyara waɗannan abubuwa fi sabilillahi duk abin da ka saba da shi shekara ashirin da biyar barin shi ba karamin aiki ba ne fa duk ko mai ka saba da shi kai shekara ashirin da biyar kana yi ya zama ka programin shi a cikin jininka da jikinka ba za ka yi fahimtar komai ba sai shi ka duba ma'aikacin gwamnati ya shekara ashirin da biyar ko talatin yana aiki ran da aka yi masa ritaya yadda ka san me sai rudi ba abin da zai iya yi sai zama kaman ba ko a cikin rayuwa ya tashi saba karfe bakwai da rabi takwas yana ofis ya karanta jarida ya yadda da wannan ya ki wannan ya ja wanda yake so ya koro wanda yake so shi da shekara 25 ko 30 aka ce yau an yi mishi ritaya ba shi ba office ko ya zo na kofar gida yana raba fada ko yana cikin jikokin shi suna yarinta ko suna menene da menene to yanzu yanzu zaka ga ya fara zai ga diabetes ya fito ko ulcer ko asma ko duk za ga rashin lafiya ya kama shi damuwa sai ya samu rashin lafiya to wanda ke da dabara shi ya tsalle ya shiga cikin wata siyasa wata rigima ya je ya shiga cikin wannan abin rigima saboda ya samu yana wata rigima da dabaru shi ya je ya shiga saboda mai duk abin da ka saba shekara ashirin da biyar ya zama maka jini kenan da wahala ka iya ka bar shi sai aka ce wannan ci da kai da muke yi girman kai ba shi da kyau ba daidai ba ne manzo Allah ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba ji da kai da al'adu da muke yi din nan in ba za ka iya ba manzo Allah ce wa atbi'il hasanata sayyi'atal hasana tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha ka ka dauki kyakkyawan aiki ka goge mummunan aiki to yanzu kai kana ji da kanka kuma halaka ce fa to ya za ka yi wannan haƙƙin nata ka janyo shi ka kwace shi ta dabara ya za ka yi to shi da ce illa yakun jismi tawilan فإنني له بالخصال الصالحات وصول أي إن باني da tsawo ni gajere ne amma zan ɗauki kyawawan ayyuka na cika tsawona kowa ya gani ya fi kowa ba haka bane ba to sai ka samu ɗan kuɗi kaɗan za ka magance wayannan matsaloli duk baki ɗaya ba dai matanka ba ce ba ka samu kuɗi ka sai atamfa ka ba ta ajiye ka sai laishi ka ba ta abubuwa kuɗi ka ba ta ajiya ran da ka san ka ɗebo abu ba wai don ita za ka yi ba don ka kare kanka mutunci ai an mutunci ba za ka taba samun mutunci ba sai cin addini addini shine mutunci shine mutunci ka duba zafin sayyidina umar sayyidina umar kafin ya zama khalifa da yin abu ya rasu da'ani adribu ulka da ya zama khalifa hayyaba duniya mutum nawa ya sare babu babu addini shine mutunci mun ba da labarin sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifa dan khalifa jikin khalifa haka bane ba jikin sayyidina Umar ne yana dan birni ana birnanci suka ce in kana so riganka ta sha kanshin turare ka kai inda ake wanke rigan Umar bin Abdul Aziz ana guga riganka za ta fito da kanshi duk sa'an da aka kawo ga riga mai kyau sai ce ku atuni bi an'ama min haza ku kawo wanda yafi wannan ga wannan ce ku kawo wanda yafi wannan fadi tashi ba lokacin ana neman ana birnanci kenan ba sai zo ya zama khalifa sai canza rayuwarsa baki daya amma ba wanda ya sani khalif gashi nan ranka ya dade a kawo riga mai laushi mai kyau ku kawo wanda bai kai kyan wannan ba ku kawo wanda bai kai kyan wannan ba suka ce alifa ya lafiya ku ne abin naka an kasa fahimta ya ce ni na fahimci kaina ku ne ba ku fahimce ni ba da kujeran nan nake so yanzu kuma na samu wannan kujerar na ɗare ba abin da raina ke so sai aljanna aljanna kuma ba za ka same ta ba sai ka bar waɗannan duk baki ɗaya baya sannan ka samu shiga aljanna ni na san abin da nake ciki ku ne ba ku fahimce ni ba yana da hankali ko ba shi da hankali eh yana da hankali ko ba shi da hankali ba ka da yadda za ka yi sai ka samu kuɗi ka aje ka ba ta ajiyar atamfa ka ba ta ajiyar leshi ka ba ta ajiyar kuɗi ka ta ajiyar kaza kaza kaza da dabaru da dabaru kasan ta bukaci wani abu ta kashe sai kai kaman ba gani ba wata rana wannan sai wanke maka wani wani wani azaban wani fitina wani menene da menene da menene a ina kuɗin nan ina abin nan da wallahi shi kenan je ki an yafe miki kina son kari ne gashi ya fi me sunawa ana sa mutane aljanna sunawa ana sa mutane aljanna ba ya fiya za ta yi ba inda makullin aljanna ranar aljanna zai kwana a hannunta dabaru ake yi sai da dabaru saboda kowa ya saba al'adan ba haushe shi mina ne muke aka ce to shi wasa kenan zai da na ce kana da abokin wasa sama da ita akwai wata haka ne yaya kuma ake ta dariya an manta mantawa ake abubuwa wa zakir fa inna zikra tanfa ulmumi yace akwai anan ne ai ko nan ne ko biyu ke kuma yace nace su ne wayanda ke masu zafi zafi din yace akwai wanda kake wasa da shi saboda irin wasan da kake da ita kana da abokin wasa saboda ita sannan sai dawo cikin hayyacinsa sai ya tunani sai girgiza kai al'adu ne na bahaushe wani yaro ya zuwa wani zai su ai ba damuwa insha Allah a hankali za zo ana warware su dai bayan dai insha Allah an fahimta wa'yansu suka sadaukar da jininsu da lafiyarsu addinin ne ya kawo maka kano ka zama musulmi to kai ma me za ka ciyar ka rabu da girman kai ka rabu da al'adu ya zama na addinin musulunci shine gabanka sai na umar yana da zafi amma ya ce a ji a karbo zakka za mu zo mu karanta aka ji a karbo zakka aka kawo sai ga dabba ciki ɗaya nononanta sun cika ya ce wannan kuma fa aka ce cikin zakka ne ya ce ba na tsammanin wannan da kuka karbi zakka da daɗin rai ya baku wannan ku dai da takura ma mutane fa da aka ce ka karbi zakka ɗin za a taimaka ma wane ne talaka dan za a taimaka ma talaka shi a zalunci mai kuɗi me laifin shi in ba shi da kuɗin za a karba a ba talaka to shi kenan tsaka kake ka ba wannan haƙƙinsa ka ba wannan haƙƙinsa sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika ma'azu kenan to ka kaza kaza kaza karshe ce iyyaka wa kara'ima amwalihim wai mai kenan ka kiyayi iyayen garkin manya manyan dabbobin su ba ce za a dauka ba in ka je garke zaka cire zakka ga iyayen garke manya manya da su ga guzame tsaka tsakin zaka cire an fahimta addinin musulunci shine adalci zalunci Allah baya su babu wata sifa da Allah ya kore ga barin zatinsa bacin shirka kamar zalunci fa muka ce lahira har dabbobi fa sai an yi hukunci tsakaninsu na ce mai kunu turaban to kafiri da ya kafirce ma Allah in wani kafiri dan wani zalunce shi fa me ke hukunci Allah zai rama masa saboda me saboda Allah wannan kafirin Allah ne ya halicce shi sana'a ce ta Allah Allah ne ya halicce shi bai da a zalunce shi ba su duka za a yi musu sakayya amma a duniya ba su ranar lahira ba su da nasibi an fahimta to shi sa duk zaluncin da kake yi wallahi halaka kanka kake yi kowane irin zalunci ne Allah baya so kuma yana kallo abinda za ka kalla shi ne wanda kake zalunta shi ya haramta zalunci wai haramta zalunci to ya fi karfinka kuma yana sanar da duk abin da kake ciki an fahimta wa inna ma masalu zalika masalul warid yuzakkiha ar-rajulu thumma yashtari biha rajulun min rajulin akhar ardan kana da kuɗi sai ka fitar da zakka ba ka ba da zakka ba to sannan dukiyar ta haka kuɗin sai ka je ka sayi wa'ansu aro da tijara haja da sayarwa وقد وجبت عليه في أرضه ذلك إذا باعه الصدقة أبن دك سيا إن إن كسير دشي فزكاة يا كي نسابي زكاة وجب أتشكي إن كسير كمان دا مالك ويتي ورود التجارة رد دك سير دكايك ورود التجارة سنك سكشي بيو akwai wanda ake jujuya yanzu yanzu supermarket kasuwa kantin kwari wannan sun kwari menene wannan urudu tijara shekara sai a yi lissafi sai ka fitar akwai abubuwan tijara da suke gonaki gidaje filaye suna nan aje ne wani zai shekara biyar ma ba a sai ba wani goma to ran da ka sayar shine sai ka ba da zakkan shekara ɗaya abinda maliku inda yake nufi kenan to dukiyar taka da ka ɗauka da ka fitar da zakka sai ka je ka sayi ururu tijara wannan ururu tijara da ka saya din nan in ka sayar zakka ta wajaba a ciki don ya kai nisabi kenan ko فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم wannan na farko yau ya ba da zakkarsa wa ya kunu al'akharu kad saddaqaha min al-ghadi wanda ya saya din shi kuma gobe gashi gari zakka ta kai shi ma zai cire zakka shine wannan misali na kuɗi kenan da na dabbobi da Imam Malik an fahimci Imam Malik maganan ta fito fili an fahimta yaya an fahimta to shi kenan na'am da gaske ko dai na'am na a ci gaba قال مالك في الرجل كانت له غنم لا تجب فيه الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها صدقة إمام مالك يتي من يمن يمك غنو إمام مالك يكاو أفا وأن سيما لما يتي وأن دسكي bincikensu cikin fikihu yake to su ne za su tsaya su fitar maka wannan filla filla amma don kana dan kasuwa ko mai kudi ko dan saya ko menene da menene zakata waje ba a kanka sai ka je ka haddace wayannan babukan duka baki daya babu kwakwalwa da za ta iya haddace komai fa gwargwadon abin da ke gabanka yanzu don ni ina musulunci sai ta yi na samu kudin je aikin hajji shin je abubuwan hajji don haddace su? eh wajibi na kai na haddace su menene yake wajibi a kai na na samu kudi na biya zan je hajji zan je samu malami malam ina so in je aiki hajji ya zan yi to wannan lokacin sai bayyana min abin da zan yi na je na yi hajji na dawo an fahimta dan ina musulmi kana musulmi mai yiwuwa wani na wayar mutu in ci gado ko wannan ka ci gado sai ka je ka haddace abubuwan miras duka ba dalle ba ne ba a'a ga abin da ya faru ga abin da ya faru muna son a raba mu da gado shi aje a nemi wanda shi kuma kullum binciken su kenan a ciki ya san kowane loko a ciki da sako sai zo ya ce muku duk a shimfido abubuwan baki daya sai zo ya raba muku kowa ya samu rabon shi saboda kai ma akwai aikin kana likita ne aikin likitanci kake yi bayan malam mai fikihu ya karantar da aikin hajji ya kaddace duka sai shi ma zazzabi ya kama shi ina za shi sai je wajen likita ba haka bane ba likita ya yi aiki likita ya tara kudi ya sai fili zai gina gida sai je ɗauko fanadol ya sa gaban shi ya zai yi sai je wajen wanda yake shi ma mai fashin baki a cikin gine-gine ya ce ina so in gina gida da kuɗi na kaza kaza kaza kaza wani iri kake so shi zana masa kakab baki ɗaya tun ana zanawa a gargajiyance har aka zo a yi mishi sketch gidan da kake so ɗin nan a yi maka shi gashi gabanka da tagogi da hanyoyi da fenci da komai gashi kafin a zo a yi ka san abin da za ka kashe a ciki wannan gidan abin da addinin musulunci ke so baya son kana da kuɗi ka je ka binne fa ko ka ɓoye sau yake ka fit'i lokacin da kake da miliyan goma yana binne wa ya fa'idanci da shi sai tunane zo maka ina son gina gida ga wani ya gina gida ni ma ina ina kishi ina son gina gida na miliyan goma tun daga ran da ka ce kana son ka gina gida talakawa za su fa'idantu da kuɗinka mai fili ya sayar ya samu riba ya je ya sai ma matan shi a tamfa ya biya kuɗin makaranta mai hakan mai hakan foundation ya zo ya yi aiki ya samu kuɗi ya je ya biya kuɗin makarantar yaran shi mai kasa mai kawo kasa mai yashi mai bulo kowa haka za ka zauna kana ta kashe kuɗin nan ba ka da komai kowa sai ya fa'idantu da kuɗin nan kafin kai ba ka zo ka fa'idantu ba haka bane ba mai lantarki mai fulamba menene da menene mai rodi masu kowa sai ya amfani da wannan kudin da ka ajiye sai an gama komai baki ɗaya shekara biyu aka yi ko biyar kana ta fitar da kudi sai an gama baki ɗaya a zo a kawo makullaya baka gashi yau an gama gida ka fito ka gida ka kalla tun daga kasa har sama sai ka yi murmushi ka zauna duk wanda ya zo rannan sai kayan kashi ta bayan wuya saboda saboda ka sha wahala shekara nawa kudin ka na ta tafiya ba haka bane ba to shi yasa ina bukatar ka dole kana bukata na dole yana kowa na bukatar kowa haka Allah ya raba rayuwar babu wanda Allah ya bashi shi kadai zai iya yin komai shi yasa kowa na bukatar kowa ko kuma kowa yana da amfani a inda ya kware amma ta misalan da muka kawo ana tune da misalan wane ne aka rena da aikin shi me ya zama sai ba shi ne ake cewa aikin shi ba da gwamna da sarki da masu kuɗi da wane ne aka ce kudin da za a kashe cikin yasan masayin gidan shugaban kasa miliyan hamsin a shekara ran da aka wayi gari wuri ya lalace durugi wuri ya jike da ɗoyi da menene da menene da sarki zai yi baki ko gwamna zai yi baki ko wani babban mai kudi za su yi baki rannan da an waye gari wa ake bukata ana tashi ɗan business duk rannan ba ta su ake ba gida ba daɗin zama lokacin da aka kawo yana da ƙanshi yana da zaki a makogoro da aka je aka zuba a matsayi kuma sai zamo ba a son a ganshi ba a son a ji shi ba a son komai nashi sai wani shi kuma aikin shi kenan kullum yana zaune yana roƙon Allah Allah ya bashi sa'a sa'an me sa'an me in ya wuni ya waye gari ya wuni a yau ban samu sa'a ba ran da yasa aka ce ka zo ka je ka yashi matsayin gida kaza kaza ka matsayin gida kaza kaza ce alhamdulillah yau na samu wannan za shi ya je ya yi shi ma kudin da ya samu zai je kasuwa ya sai abinci ya sai matar shi a tabba ya je biya kudin makarantar yarsa ya je kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ran nan da gwamna ya tashi duk gwaninta duk iya menene ko minista ko wane ne a je a nemo mai ya san za a je har gida a same shi yau ya zama mai yau ya zama mai sarki an fahimta in matar ce ai yana da alkawari da wani yana shi da Allah za a bashi ko menene yake so za a bashi yau ya zama mai to shi yasa sayyidina ali umar sayyidina ali kimatu kullum ri'in ma yutqinu wai darajar kowa abinda ka kware a ciki shine darajar ka an fahimta shi yasa suka ce bukata ta zuwa gare ka ko bukata ka zuwa gare wani dole ne ba wai ganin daman ka bane ko ganin damana bane an fahimta قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيه الصدقه mutum na da awakai da tumakai da rawu da menene baki daya adadinsu bai kai a fitar da zakka ciki ba sai ya je fashtara ilaiha ganaman kasiratan ta jibu fi duni har sadaka sai ya je sai waɗansu dabbobin masu yawa yawa kasa da wannan yawan ma zakka ta kama mutum na da raguna nawa ne lissafi arba'in mutum yana da guda talatin zai fitar da zakka sai je sai wa'insu guda dubu guda dubu kasa da dubu ba zakka a ciki shine min duni tajib min duni ha sadaka tajibu fi duna ha sadaka abin adadin da ya sai din nan kasa da adadin ma zakka ta waje ba a ciki an warisaha ko gada yayi أنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يهول عليها الحول من يوم أفادها يتي دوكر سأجي بل زي فتد زكاة بس إن شكرا تاكي ويو باشتراء أو ميراث ko saya yayi ko gada yayi wa zalika yace abin da yasa haka anna kullama kana inda rajul min mashiyatin la tajibu fiha sadaka yace dabbobin da kake da su in zakka bata wajaba a ciki ba min ibilin aw bakarin aw ganamin falaysa yu'addu zalika nisabu mali duk abin da kake da shi ba wanda ya kai a fitar da zakka ba za a ce an hada duka ya zama nisabi ba dabban da kake da shi dabbobin da kake da su in ba su kai rakuma biyar shanu talatin tumakai guda nawa arba'in ba ba za a ce mana nisabi bai cika ba kenan hatta ya kuna fi kulli sinfin minha ma ta jibu fihi sadaka sai in ya zamo wannan dabbobin rakumai da shanu da tumakai sai rakumi sun kai guda biyar an samu nisabi ko ba samu ba shanu ya kai guda talatin an samu nisabi ko ba samu ba ra'ab tumakai sun kai guda arba'in to kowanne a cikinsu nisabi ne zaman kansa yake fazalikan nisabu allazi yusaddaku ma'ahu ma afada ilaihi sahibu in ya kai nisabi ne to shine abinda ka samu shi ka hada ka je ka fitar da zakka min qalilin aw kasirin min al mashiya qala malik imamu malik yace rahimahullahu ta'ala to wannan aka yake fada qala malikun qala malikun da kama da qala al imamu malik to amma su lokacin qala malik abin nana aisha ce qala abubakar na na hafsa ce kala umar to ya za a yi to akwai wani babban malami sheikh saif babban malami ne da rawanin shi da komai suna karkata ne zuwa masu tasawufanci na gaskiya ba na shirme ba ɗansa zai je zai phd a kan imamu malik amalu ahalil madina sai ce to kaga in irin waɗancan fitsararru za ka je ka yi ta ce kala maliku kala maliku kada littafin kai shigo gidana ai baka isa ka ce kala maliku ko maliku ko maliku shi ne ka ce kala imam malik rahimahullahu ta'ala ta ce in za ka je ka yi phd ne ku je kuna yi na yan boko in za ka ce cikin littafin ka kala maliku kala maliku kada littafin kai kuskure ya zo gidana duk inda za ka kira lokacin kalal imamu malik kalal imamu darul hijira kalal rahimahullah to sa'an nan ka isa littafin ka ya shigo gidana yana zuwa madina su suna da allah ya ba su kuɗi su ta tsofancin su na gaskiya ne suna da ilimin hadisi da tafsir sun karatu komai amma suka zabi bangaren ta tsofanci kuma suna da kuɗi ko gada ko kasuwanci ko menene suna da shi a masallacin annabi a masallacin maka ko ina suna da littafai ne kowanne ne inda ya je almajiransa sai su zo a zo ga littafan duk littafan da za a karanta shi yasa ya aji kowa ya zo ya ɗauka a yi karatu a yi karatu sati dai sati biyu ya tashi zai koma makka sati dai sati biyu zai koma wani wurin haka suke yi suna yaɗa ilimi cikin wanda suka zo karatu yana lura da kowa eh yana lura da kowa ya san kowa ana tashi karatu dama sun yi da an fara kiran sallar isha an tashi karatun kenan daga kiran sallah za a yi minti goma sha biyar ana zaune sai ga kira mutum haka zai ya kama hannunka ku gaisa haka suna mika abinda suke yi kenan ma'ana komansu da gaske suke yi baka isa ka ba su wani abu ba baka isa ka ba su wani abu ba ai me a najeriya ta fi karfin kowa wannan saboda abinda muka dauko cikin muwatta shi muke fara kala malikun kala malikun to kuma muna nuna malamai suna ganin ba ladabi ba ne haka to ba ladabi ba ne in ana son aladabtar da mutane to amma ya za ka yi na na aisha mai take cewa قال أبو بكر جاء أبو بكر نانا حفصة ميتكي جوا قال عمر جاء عمر أه؟ kafin wannan ayat ta sauka fa na gani ku to amma al'adan bahaushe baka isa kira sunan hajji ko alhaji ba fa sai ka girmama wannan ladabi ne mai kyau yana da kyau ko ba shi da kyau yana da kyau yana da kyau abin da ke al'ada mutane in ba keta addini yayi ba kuma balle ya zama na al'ada ce mai kyau sai a tafiyar da ta haka eh abin da duk yake bayuwa ga zuwa ladabi da girmama na gaba da tausu asalin abin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana duk wanda baya girmama na sama da shi da duk wanda baya tausaya mana kasa da shi manzo Allah ce ba shi cikin jama'ar qala malikun walau kana li rajulin iblun aw bakarun aw ghanamun tajib fi kulli sinfin minha sadaqa thumma afada ilaiha ba'iran aw bakaratan aw shatan saddaqaha ma'a mashiyatihi hina yusaddiquha wannan magana mun fade ta aiko قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا الإمام مالك يتي أبن دا يفسو كينان cikin abin da ya jiyo game da wannan matsalar ma'ana akwai wata magana kenan da imam malik bai rinjayar da ita ba an fahimta saboda yanzu kana daukan mazhabin malik ne kai tsaye wajen malik abin da ya fada kake aiki da shi qala malikun fil faridati tajibu ala rajuli imam malik ya ce to in mutum zakka ta waje ba a kan shi za a cire cikin dabbobin shi irin wadda ake son za a cire din nan ba a samu irin shi ba to ya za a yi fala tujadu indahu ana neman ibnu labunin ba shi da ibnu labunin ya zai ana neman hiqqa ba shi da hiqqa ya za a yi ana neman bintu mukhazin babu ya za a yi to shine imam malik yace to ga yadda za a warware matsalar annaha in kanat ibnatu makhadin falam tujad ukhidha makanaha ibnu labun zakari ko yace in ibnatu makhadin ake nema babu sai a karbi ibnu labunin ibnu labunin ai namiji kenan sai kuma yace zakarin litta'kid to wannan ai azanci ai ba azanci ba ne wannan ma'ana da ibnu labunin da bintu labunin wanne ne fi daraja ibnu labunin saboda me saboda me saboda namiji ne e bintu labunin waye ce bintu labunin me yasa tafi eh ma'ana ibnu labunin binti dabbar da za ta haifar da wata a samu yaɗo tana da daraja a wajensu eh makiyaya eh makiyaya wa in kanat binta labunin aw hiqqa aw jaza'a falam yakun indahu yace in waɗannan ake zakkansu ya kama aka duba garkin babu ko ɗaya a cikin waɗannan to yaya za a yi sai imam malik ya ce kana ala rabbil ibili an yabta'aha lahu hatta ya atiyahu biha sai imam malik ya ce sai ya ɗauki dabban ya je ya saya ya sau irin wadda ya waje baɗin ya kawo ya bayar qala malikun wala uhibbu an yu'tiyahu qimataha imam malik ya ce in ya cire dabban da zai je ya sayar ya sau irin wanda ake bukata din ya ce ba na ganin ba zan so a ce da ya sayar ya kawo kiman kudin ya ba su ba ya ce la'uhibbu ya ce ko wa la'uhibbu an yi utiyahu kimataha kai famal hukumi za a atahu kimataha in ya ba da kiman me hukunci zakar ta yi ko ba ta yi ba eh ban ji ba ana magana ne kan imam malik imam malik wala uhibbu ba zan so a ce ya ba da kiman ba amma in ya ba da kiman fa ba shi kenan ba da ce la ya juzu ko la ya sihku a ko la ya juzi la ya juzi to shi ne amma wala uhibbu an yutiyahu qimataha bazan so bana bazan so a ce ya bada kiman ba amma in ya bayar fa eh ba lalle bane ya zama ya taimaki talakawan ba sai ta yi kiman wa dabban aka fi so eh wa qala malik fil ibil an nawadih imam malik yana da mazhabi mai yar wahala anan ya ce rakunman da ke shayarwa da shanun da ke shayarwa ko ko shanun da ke noma inni ara an yi haza min zalika kullihi idza wajabat fihi sadaka yace duk in sun kai nisabi za a cire zakka a ciki kaga wasu malamai kuka ce sa'imatul dab waɗanda ke yawo suna kiwo wannan ajiye su aka yi suna aiki suna shayar da gonaki suna shayarwa da suna ana debo ruwa da su daga rijiya imam malik ya ce ko mai duk aikin da suke duk amfani da ake da su suna daure ana ba su abinci in dai sun kai kima za a fitar da zakka to kaga wannan matsalar ta yi dan nauyi kadan ko eh to in kaga baka son wannan matsalar to ka tabbatar da ba ba ba ba ba ba, ba maliku kake bi ba kana bin kana bin masalihin kanka ne ko babu ma ja'a fi sadakatil khulata babin da yazo na zakkan khulata khulata shine jam'u khalid wal khalid shine wannan ya ka dabbobin sa wannan ya ka dabbobin sa wannan ya san guda ɗari ne da shi wannan ya san guda ɗari ne da shi me yake su zo su hada waje daya ana mai ɗinki makiyaye ɗaya ke kiwon su waje ɗaya suke kwana waje ɗaya waje ɗaya suke sha abinci ɗaya suke ci dabbobin me yasa ake yin haka don a sauƙaƙa ma mai karban zakka wannan yana da dabbobinsa a dawanau ana kiwo wannan kuma yana da dabbobinsa hotoro ana kiwo in mai karban zakka ya zo zai me aka ce kada ku wahal da masu karban zakka sai suka ce to yadda za a yi sai mu je tsakiya ko kuwa waje ɗaya mu hada dabbobin namu duka da kawo dabbobina ka kawo dabbobinka a hada su ana kiwo waje ɗaya to su ne khalid kenan saboda na san adadin dabbobina ka san adadin dabbobinka amma in ban san adadin dabbobina ba ko baka sani ba an hada dukiyar ne baki dai ana isha ce shuraka a kenan shuraka a kenan wannan hukunci shi daban wannan hukunci shi daban su wane ne wane ne al-khalid waɗanda suka ka dabbobin su suka hada ana kiwo kowa ya san adadin dabbobinsa me yasa aka yi haka don a sauwaka ma mai zuwa karban zakka kada ya zo sai ya je wannan ya karba ya kama hanya kuma za shi can ya karba sa'an nan ya dawo ya kama hanya ya je inda za shi to sai a hada su waje ɗaya ana kiwo sharaɗi shine waje ɗaya suke kiwo waje ɗaya suke kwana mai kiwo su guda ɗaya ne abubuwa ɗaya shine alkhulata kenan an fahimta to su kuma yaya hukuncin su yake in ana son a fitar da zakka ya hukuncin su yake qala yahya qala malik fil khalitayn idza kana ra'i wahidan yace imam malik yace in makiyayi daya ne mai kiwo daya ne wal fahl wahidan karun da ke barbaranci daya ne wal murah wahidun inda suka je nan inda za su dawo al murah shine in aka je inda za a dawo a kwana kenan al murah مجتمع الماشية للمبيت وللقائلة duk inda aka je inda za a dawo a kwana shine murah kenan ko waddalu wahid ma'ana wajen sha addalu kinaya anil mashrab inda ake shan ruwa duk ɗaya ne farrajulani khalitani yace in aka samu haka to ana ce da su khalitani wannan khalitin wannan ne wannan khalitin wannan ne wa idza raka kullu wahidin minhuma maluhu maluhu min mali sahibihi in kowanne ya san adadin dabbobinsa ka san adadin dabbobin ka kaza ne shi ma ya san adadin dabbobin sa kaza ne kuka hadu waje dai ana kiwo baki daya to shine khalid kenan qala imam malik imam darul hijra yace wallazi la ya'rifu malahu min mali sahibihi laysa bi khalid wa inna ma huwa sharikun wanda bai san adadin dabbobinsa ba ban san adadin dabbobin ba kai ma sun hadu dai an hadu ga dukiya dai ba za ka za ka iya cewa adadin dabbobinka kaza ba ne kowa ne adadin dabbobinsa kaza ba ne abin ya hadu har ya ya riga ya sun sun hadu da juna suna ta hayayyafa ana ta sayarwa a sau baka ka san dai kana da dukiya wajen ya sai yana da dukiya amma ba za ka ce adadin dabbobinka kaza ba ne to wannan aka ce shine shi fahuwa sharikun laysa bi khaliqin qala yahya qala malik ولا تجب الصدقة في الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة خليطان suka haɗu. imam malik ya ce dukkan su zakka ba za ta wajaba a kansu ba sai in kai dabbobinka sun kai zakka in rakunma ne su kai biyar in shanu ne su kai talatin in tumakai ne su kai arba'in kai naka su kai haka wannan shi ma nashi su kai haka to in shekara ta kai kowa zai fitar da zakka amma in kai naka suka kai talatin arba'in ko biyar ɗin wannan shi nashi bai kai ba dama mai zakka ya zo wajen ka kai za a ce da zakkanka shi bai kai nisabi ba balle ya ba da zakka saboda adalci ake yi muna lura hakkin Allah ne za a fitar amma mun ga yadda ake kiyaye hakki na talakawa adalci babu abin da zai sa duniyar nan ta zauna lafiya sai adalci in babu adalci duk dabaran dan adam wallahi tallahi ƙarya yake duk inda dan adam zai kai da technology da menene da menene da menene Allah na gaba da shi ba gaba ne ba likita likitoci likitanci aka yi bincike aka yi bincike aka yi bincike a fadi a kwana a tashi a kwana a tashi ana son a san mace na da ciki sai a ce a kawo fitsari a ji a bincika a ciki kafin likitanci ya kai wannan busurun ya sinsina in ya shinshina fitsarin ta matarsa in tana da ciki ya sani sai ya gudu ya barta ba haka bane ba amma sai da aka yi ta bincike aka yi ta bincike an fahimta shi yasa ba abin da ake so kai sai kai adalci zalunci ba shi da kyau duk dabaranka duk komai kake yi Allah yana kallon ka a'a fa ba asallahu ghuraban yace me ya laitani ya wailata laitani me ce ba ka yi fada ba ana akuna mithla hadha ghurab fa uwariya sawata da ya ga dan wansa ya mutu ya rasa yanda zai da shi wa Allah ya turo ya nuna masa an kaka an kama ta kama kafan dan adam ne dan adam bai san yadda zai yi ba an kaka ta zo ta nuna mishi ga yadda za ka yi shi sa komai sai in Allah ya hore maka in Allah bai hore maka ba wallahi baka isa ba duk binciken duniyan nan dan adam ya yi ba inda bai kai ba a cikin ci gaba da bincike da ganowa da kirkirowa amma har yanzu ɗan adam ya kasa kirkiro yadda zai zauna lafiya da ɗan uwansa eh ba ga duniya ta kasa zama lafiya ba eh komai ya rikice kowa da dukiyar da kudinsa dukiyar kasarsa me ake kere-keren me ake makaman kare dangi makaman kashe-kashe makaman duk sa'an da kowa ya zauna ba abin da yake kerawa sai me sai makami yaushe duniya za ta zauna lafiya har abada ba za ta taba zama lafiya ba duk kokarin dan adam bai san yadda zai yi zauna lafiya ba yadda za ka yi ka zauna lafiya ba za ka same shi cikin tunaninka ba cikin azancinka ba cikin wayonka ba cikin dabaranka ba sai ka dawo cikin addinin da kake gudu din nan shi ne zai nuna maka ga hanyar zaman lafiya in ba haka ba yadda za a yi dan adam ya samu tausayi a cikin zuciyarsa an fahimta قال مالك وتفسير ذلك أنه إذا كان لأهل الخليتين أربعون شاة yace in ɗayan waɗanda suke khalitai ne ɗin nan yana da tumakai guda arba'in fasa'idan ko sama da haka walil akhari aqallu min arba'ina shatan kanat as-sadaqatu ala alladhi lahu al-arba'una shatan wa lam yakun wa lam takun ala alladhi lahu aqalla min dhalika sadaqa duk da cewa mun hada wannan yana da dabbobi guda arba'in wannan bai kai arba'in ba ko da ɗaya ya ragu a ciki bai kai nisabi ba in mai zakka ya zo kai da dabbobinka suka kai nisabi kai dabbobinka za a cire a ciki wannan kuma ba shi da ba abin da za a yi da shi Allah ya ba da sa'a shi ma dabbobinsa su cika an ga adalci ko qala yahya qala malikun fa in kana li kulli wahidin minhuma ma tajibu fihi sadaqatu jumi'a fi sadaqah kowa yana da nisabin da za a fitar da zakka wannan shi ma yana da nisabin da za a fitar da zakka sai a hada su a cire cikin na wannan a cire cikin na wannan salamu alaikum Allah kai mu badi kuma ko wa wajabat sadaqatu alaihi ma jami'an fa in kana li ahadihima alf shatin aw aqallu min dhalika mimma tajibu fihi sadaqatu wa lil akhar 40 shatan aw akthara فهما خليتان يترادان الفضل بينهما بالسويه suna halitta ne guda biyu wannan ya fi wannan arziki wannan da yana da timakai guda dubu wannan da guda arba'in ya za a yi mai arba'in ana bin shi dabba abinda zai cire daya mai dubu fa arba'in guda nawa ke cikin dubu to ka gani to in aka zo aka cire shi gini ya tara dani in an hada su ne aka cire to kai mai dubu ai sai ka ba da balance ka biya mai arba'in din nan in kuma an cire cikin nashi ne gwargwado da aka cire aka yi maka lissafin ka guda dubu din nan shi kenan an zauna lafiya an fahimta ala qadri adadi amwalihima ala al-alfi bi hissatiha wa al arba'ina bi hissatiha mai dubu za a yi lissafi dabba tunkiya ta kai arba'in za a cire kaza ba za a cire ba sai ya kai kaza arba'in arba'in su uku an samu ɗari da ashirin kaza kaza har a kai dubu to wannan ɗaya za a cire abinda za a cire na arba'in za a cire kai mai dubu sai a yi lissafi arba'in arba'in su nawa ke cikin dubu sai ka bayar saboda a zauna lafiya ko qala yahya qala malikun sha tsaya ko اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم